أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم على أجل المجلد السلام عليكم من داكن كراتمنا wato daus ma'aiki sallallahu alaihi sallama a cikin wani littafi mai albarka zama na sha hudu a cikin wani littafi mai albarka wato tarihul hawadis wal ahwal annabawiyya na sayyid muhammad ibn alabi al-maliki al-makki al-hasani al-makki da imam dautala mun kwana muna magana kan sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce mace ta biyu ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin khasa'is na ta tana da khasa'is da yawa cewa babu kamar ta bayan sai da Khadija amma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam an taba tambayar shi hadisin sayyidina Amr ibn al-As wato wannan hadisi na karancin manzo Allah Amr al-As ba bai musulunta ba sai tsara shekara uku Annabi ya rasu kuma ya daɗe yana yakan musulmi yana yakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda karamci irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar da ya musu da shekara yake da bayan sallah ba ka fi sadin duniyar nan shi jira ke annabi ce kai ya kafa annabi nan da abokai wanda shi ya yi ta yakan annabi yana yakan har da abokan ya za annabi na da mata yana da ƴaƴa yana da jikoki amma duk da haka saboda tsaban shan rai da daɗin rai irin na manzo Allah wai ta kai ga wanda ya shekara sama da goma sha bakwai sha takwas wajen shekara kusan ashirin ake nema lokacin ya kai sha tara ma yana yakansa amma shekarar da ya musulunta da ya ga daɗin wajen ya ɗauka duniya ba wannan annabi ke so kamar shi idan zan laiwa ka fi a duniyan nan to ya san inda ya nufa sallah ya san me ke so in ci da haka sai ce aisha sai ja ya zala cikin maza muke tambaya tun da faɗi mace shi ba za ki tambaya sai ya ce abuha babanta sai wa kuma ya sai umarun fatsa sai wa ya ce fa'ad da rijal sai ce to ya yi saka shi bai ne ma makwai ce to ya yi saka kar har ana ambata ji ambata waɗanda yake ganin ka ba yau ba sallallahu alaihi wasallam so ba wanda ya kai ta daraja ba sai da Khadija take gaba da ita kuma ta rasu ya ta shekara hamsin da takwas abu hurere yana nan a madina shi ya mata sallah bayan nan da shekara ɗin shi ma Allah ya karɓi ransu hamsin da tara yana ta addu'a kar Allah ka kai ni shekara ta sittin ta hijira kada Allah Allah ma ya ta ji sana ta sittin ne sa abu hurere ta in ta zo kwan ganya mani dai Allah ya nuna mu shekara to da yake Allah kuma ya nuna wa addu'a sai ya karba wallahi sittin ba ɗaya daidai saura ɗaya a cika sittin Allah ya karɓe shi sai dai lawan to wannan ita ce sai da tuna Aisha Allah ya ƙara mata yarda jalla ta'ala ana yana cikin manaqib nata yau maganar da nake da ku manzo sallallahu alaihi a gidan ɗakin da yake kwance duk wanda zai je ziyara ko ya so ta ko ya kita sai dai ya ziyarci annabi a ɗakin ta ko ya haƙura da ziyara kuma in kowa zai kuskure shi da Allah ba zai yi ba kuma ba zai wa annabi zaɓin wurin bisnewa wanda bai cancanta ba wato da haɗin baki da ko menene ba a isa a kuskure wa annabi inda ya fi cancanta a wurin Allah ba ko me ka kira azin haka ne sallallahu alaihi wasallam to da Allah dan uwa idan Allah ya darbi mutum da kin sai da Aisha abin tambaya a nan shin annabi ya san haka take kuma ya auro ta a matsayin uwar ne a fa fahimta matan annabi ba kamar matan sauran annaba ba ba kamar imra'atu nuhi wa imra'atu lutin bane su matan su ba uwayen mu'mine bane ko uwayen mu'mine ne amma mu ba annabi aula bi min min abu wa azwaju ba wani istisna to wannan kenan walam ya tazawwaj bikran gairuha bai taba wani bujuwa ba banda ita ana gane wato kan nabi ummi abdullah ana mata alkunya da ummu abdullah ita ta nema da yarta asma'u bintu abubakar ta haifa zubair dan abdullah dan zubair ta roki manzo sallallahu tana so a rika mata alkunya da uwar abdullahi sai aka karba mata aka da aka abdullahi ba inda yake sakalci ma yadda yake so kamar wurin ta fiye da wurin mahaifiyar shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta ganin wanda take so kamar wannan ɗana ta abdullahi ɗan zubairu ba to akwai tsara'if da dama da aka rawaito sai da Aisha da yake al-tsayi batu da tsayi bin wa tsayi bin tsayi bat Qur'ani ya kira sai da Aisha mai tsarki wanda ya kuskure shakka kan tsarkin ta yarinda al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisa wa tayyibatu lit tayyibin wa tayyibuna lit tayyibat ittifaqan na malamai duk wanda ya shakkan sai da Aisha mai tsarki ne arni ne murtaddi ya bar musulunci to da ya kafirce Qur'ani don Qur'ani ya ce ulaika mubarrauna mimma yaqulun yana cikin darajar ta nema Allah ya jarabe ta da hadisul ifki dan ya dauka girman ta wanda abin da aka yi a lokacin hadisan suna na cikin siha da sun rawaitu daga wurin ta ma aka yi riwaya har wani malami yana ta dan Allah ka koma ka je ka karanta hadisul ifki ka san dogon zance ne dogon riwaya ne a cikin sahih bukhari yana cikin riwaya da yafi tsawo yake mai tsawo sosai irin fasahan harshe irin nata wajen jeranta hawadis da suka faru har ta kai gaji su kirki abin zai baka mamaki da sanin luga da gogewa wajen larabci radiyallahu ta'ala annawa arzaha cewa idan maza su lasan zai tafiya haka hadisin ya fara zai ƙuri'a tsakanin mata saboda ƙuri'an ta fito da ita zai ci ya yi kuriya kuriya ta ya fito aka tafi da ita ta ce a lokacin mu laraba matan laraba ba su ci nama sosai ba ba su da kiba sosai to raƙumin da aka tsora ne aka akwai darbuka an san darbuka ana ta sa hau da shi da larabci an san darbuka wani ɗan rufan da ake sama da rabu to a ciki take kuma akwai wanda yake jan darbuka to wai ke jan raƙumin an je inda aka sauka daman ga zo tubanin matsalik ne kuma ba ta tafiya yakin da munafikai suka je da yawa kamar yakin ba har shugaban munafikai da shi aka ta kashe sa sharrori suka yawa a tafiya ya kulun da da Allah madin su du'a ciki ta sauka so su munafikai ta ta magana nan du'a ciki ta sauka ana gano wannan abubuwa da yawa da suka faru sannan kalbakai a kurka da ibnu Uban ya faɗa duk ciki ya faru. Jahaja'u da shi da wani balansari sun yi faɗa wajen ɗibar ruwa. Da ya ga jaja'u ya fi ƙarfi ce, ya lalansar, wai yau lansaru ga muhajiri zai kashe ni. Shi ko ji ce, ya muhajiri ku zo lansaru a nan sai ce, ce, uzu billah wannan murya ne, ai murya ne marar daɗi. Nan da yadda aka shaɗan ya sauka nan, ku tashi mu tafi daga nan. Aka yi ta tafiya, aka yi ta tafiya har cikin dare. Sai da aka yi tsami shaɗan in ya fita a jikin sosai. sannan aka sauka ana sauka kowa kafaɗansa yana taɓa ƙasa ko sai bacci to sun ce baccin ma sai da gari waye asubahi ma sai da rana fito rana da ke sunna aka tashi ko shi din ne tafiyar da annabi yake bilal ihris lana laila kamar gadin daren yau yake to yana gadin shi ma bacci da ke shi gari ya waye rana ta fito sannan aka yi sallah manzo sallah zai bude fiska Bilal ya kace wallahi akaza nafsi akaza bi nafsi allazi akaza bi nafsi ka ya rasulullah a wurin aka kira sallah akai alwala akai a wurin ne ayat taimama ta sauka ba a wannan tafiyar a wurin ne abin wuyan da ya fadi ba gani ba annabi sai ya tashi da sahabbai ana nema har ma mu nabi da wai kaga bai magana da Allah ne ba wai wai ka jabu wuyan matarsa duk ya tashi mu nan wai a tashi a jani ma kawai annabi aka ga mu ce wallahi ina magana da Allah La ilaha illallah. Ya ga mu inda abun yamma ta nake zuwa nake ba sun ne aka ce ba. Ku daga rakumin na ana da kara rakumin mike sai ga abun ya wuri. Ba sai su tuwo ba. Su imani ba. Ashe za ga yanzu Allah ta sawamu alaihim. Astaghfirtu lahum. Amnatu lan da nu'ara abadan. Lan yakfir Allah lahum istaghfir lahum aw la in tasakkiru sabiyatan fallan yakfir Allah lahum. Shi yasa taba annabi ko ka tuba. ba kai ka tuba annabi ma ce ya nema ma gafara Allah ce ba zai ba taba annabi hukuncin kisa ne a koyina cewa ko taba shi kai ba kai baka yi su jiwari ba je wurin zama ce ya nema ma gafara Allah ce bai yafi ba sai an yi hukunci mu kiyaye martaban manzo Allah yan uwa ana ji to ana dawowa sai sai inda aka fafka ta fita za ta je kama ruwa lokacin eh, sukan shiga cikin daji ne kuma da yake ma wurin tafiya ne kan ta dawo ta zo ta samu su sun tafi annabi sallallahu alaihi lokacin an yi wannan magana ya ce a tashi a tafi shi ko mai jan darbuka da yazo ya ja raƙumi bai ji da ba zai gane da mutum ko babu ba saboda ya tashi lokacin mata ba su ci nama ba su da nauyi sosai da aka dawo alaihi salatu suka kama ne suka tafi har aka iso madina idan ko dawo bata ga kowa ba take to ina ta san inda suka tafi amma su sai da suka bata bari ta zauna ta kwanta ta kira ta kwanta ta lubu da mayafinta to akwai Safwan ibn Mu'attal radiyallahu ta'ala anhu arba shi kuma dama yana daga cikin aikinsa in aka yi nisa a tafiya yakan bi baya ko an yi mantuwa kowa ya san wazifarsa cikin waza'if na surur akwai akwai zagi na manzon Allah mai tafiya da takobi a irin irin su kaisu dan sa dan ubada kamar dogarin manzon Allah in ya zauna shi ke tsaya da takobi a baya akwai su saduna biyu kaza ko ali ibn abi talib da zubairu sune ta kubba a gaba ko da wani da'iri zai rawan kai ana gane kowa da wazifarsa akwai masu rike da buta akwai masu rike da kayayyaki na irin su abdullahi dan masud ana gane wannan kowa ya san hidimarsa a gaban mai hatta su abubakar dinnan kowa da nasa abubakar ke tare mutane ya gaya musu ba haka ake shiga gaban manzar su kai je ka gyara gashin nan naka ka kintsa shi kai kuma je ka wanka ka gyara ga irin maganganun da ake gaya na sallallahu duk bakon yazo tare shi a kofa ko ya sa wani ya tare shi ko shi ya tare in an je gaba annabi ga inda ake zama shi wancan da kaji ya tsallako aka ce ya haɗa gwiwa da annabi sallallahu alaihi wasallam malaika da sun bada ban ga kaga da matar shi daga waje bane tunda bayyana kawai dama da wata unguwa fito ba kuma yana so ne ya nuna shi kaman balarabin kauyen ne shi zai ya irin na larabar kauye kuma ya ce ya muhammad ana gana To a takaice shi Safwan da ya dawo sai ya ga duhun abu a kwance cikin lulu. Yana matsa sai ji kamshin turaren manzon Allah. Sai ya gane. Za'ina ta Rasulullah. Ana gane Matar Annabi sallallahu ita ka bari a nan wurin. Sai ce inna lillahi wa inna ilaihi ta ce wallahi ba abin da tashi ta bacci sai inna lillahi nan da ya faɗa. bai ce uffa ba ba ba sai ya zo da raƙuminsa kawai zai durƙusar da raƙumin gabanta sai ya juya ya bata baya sai da ta to zauna ta kimsa ana ganewa sannan sai zai kama in zami raƙumi da bai ce uffan ba ba ba har aka je mai suna isa dama ne zarsana ya iso aka gadar buka ba ta ciki daga ba suna isowa kawai sai istalaqawna bi alsinatikum وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا لا أبدا وهو عند الله عظيم suka fara cefewa da harsun kaga ba sa na Qur'ani ma talaki fa kamar cefewa wannan ya jefa magana wannan ya cefe wannan sake jefa wannan ana gane hadisul ifki din to aka fara maganganu fara yaduwa shi ibnu shi wallahi ta wallahi kibra shi Abdullahi ibn ibn Salul shi ya fara kuma jama'a suka fara shakkefewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ita bata san me ba tunda aka dama ba ta lafiya tana kwance wata guda sai dai in ya shigo ko bai ce mata uffa ya saba ta in ba da lafiya ne kan nuna mata jin kai da tausayi amma na kai sai ta ga bai ma kallon ta in shigo sai ta ne ne mata da kai ba ku ya wannan da kuke jinya ta kawai sai ya fita ta mun ya dame ta bata san me faru ba haka aka saba ba sai da ta fita ta jera jalla ta'ala na wata rana za ta je kama ruwa akwai ummu mistahi ɗaya daga cikin wanda suka haɗi su ɗauki ɗin uwarsa da yake shi dangin abubakar ita take mata jinya za ta raka ta a hanya sai ta tattaɓa ta ce ta isa mitsahu Allah wadaran mitsahu in ji uwar sai aisha a ci su bi na rajulan hadara badran za ki zagi mutumin da ya halarci badar kiya ba ki san yana cikin magana ce wani magana to ka ji innocence ba ita ba ta masu tsaban bara'a ka bara'a cin atfal yadda ka san innocence na jariran yara me yake faruwa ana ake mata bayani kin ji kin ji kin ji kawai sai ta ji ta fasa na kan marwan ta tsari da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta nemi izini take Allah ta je ta ga iyayenta a gida ce ya mata izini za ta je ta tabbatar da magana tana zuwa ta fashe da kuka uwar ta fashe da kuka take ai ga abin da yake faruwa take haka ne yata wallahi duk inda yarinya take fara irin kyakkyawa matuƙa tana wajen mai gidanta mijinta tana da kishi to dole sai an mata irin wannan taron dangi in ji ta uwar yi haƙuri ana nan sai wata balansari a ta shigo ana ganewa ta zo tana kuka tana jaji to a tsakani a sallallahu alaihi sai ya shiga masallaci ya hudu ba jama'a naji wadan mutane akwai wani mutumi wanda cutar wa zai mini uzuri man yi uzuri ne min rajulin balaga azahu ahli wa zai mini uzuri ne kan mutumin da cutarsa ya wuce kai har ya har ya kai ga iyalai na cikin gida laqad zakaru rajulan sun ambace mutum wallahi ni ban san wani abu dangane da shi sai alheri bai taɓa shiga gidana ba sai tare da shi Safwan ibn Mu'attal kenan ban san komai dangane da iyalai na sai alheri sai ya sa addinin mu'azu ya tashi ce yar zuwan lai wannan mutumin ka gaya mana in a cikin mu yake ka faɗi abin da ke so in a cikin abokan zaman mu kazraj ne ka gaya mana yanzu nan mu hukunta yin fille mar kai to he haniya na ausu da kazraj ya motsa sai mai sunan sa ɗaya sa'ad ɗin inu ba da fi ke ce wallahi ƙarya kake yi munafi saboda ka san cewa ba cikin ku yake ba shi yasa kake faɗin haka yace kai kuma ƙarya kake munafiki innaka munafiqun tujadilu anil munafiqina yace a'a wallahi annabi ya ga hankalin sa ya tashi ya kwata musu da hankali to sai shawara da Usama ibn Zaid da Ali ibn Abi Talib da yace me me suka ga ya kamata zama ce wallahi ya sulla ya ahadu iyalinka ne mu san komai ba sai a daidai ganci Ali ko ce to ni ya wallahi yanzu tun ba komai ka samu yadda shi Ali ba wace magana an yi ko ba yi ba hankalin annabi ya kwanta tukun daga ba a warwarewa aka yi wa shari ba ya ba yi wa shari ba ya so wallahi Allah bai daure ka kan mace guda ɗaya ba in sai ka samu hayyacinka ba zai dawo ba sai in ka sallame ta ka sallame ta isa daga baya a warware Allah ya saukar da hukunci kuma mai ake ci kuma dai mai ake ci ba wai dan yana tuhuman wani abu abadan wanda ya san sai na da san ko ƴan uwan shi ne wallahi haka zai musu sai ya fi zafi ma akan danginsa ah ba shine da aka yi fatu makka yace sai ya kashe mijin mijin umma ni ba yar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya Hubaira ƴaƴanta kai yace wallahi ko su mutunta ko ya kashe su umma hanim ta zo tana neman beli kar a kashe ƴaƴan nata ta samu annabi na sallan walha ba ga hadisin nan ba a sahihul bukhari manzo sallallahu alaihi sallan walha ba din cewa walha raka ta kusi ba annabi muka samu adadin sallar walha ba ta samu ya shiga wanka sallallahu alaihi wasallam da ya fito sai yayi nafila raka'a takwas na walha sannan ya jiyo ta gaya masa ya ce mata a jarna mana a jarci duk wanda kika yi belin sa mun yi belin sa Ali ibn Abi Talib kenan ba a gane ba wai don Aisha bane kowaye ne ba zai daga kafa ba wallahi ko yar uwarsa ce ga da yanda da wannan wannan fatakobi yake magana ga cewa da wanda aka ci a sallama da wanda aka zaro takobi a takobi ya zai da aka ce fasu bilad arba ta shirin shi da su ba sai an bata wata hudun ba ko su musulun da kai fille musu kai yanzu radiyallahu ta'ala an to anan zara zan sai shigo gida Abubakar yana shigowa sai ya zauna da ya zauna sai ya ce Aisha akwai maganar da ake akan ki idan ƙarya aka miki Allah zai wanke ki in gaskiya ne ko ki tuba wa Allah Allah mai karban tuba ne tace a lokacin zai ji kwalla na sun dauki na rasa amsa nace baba don Allah ka amsa manzo Allah ne ko na ce me zan ce manzo Allah mama ki amsa ni sallallahu alaihi wasallam ce me zan ce ni sallallahu sai ta ce to ni wannan abin da aka mun sharri ni na san ƙarya ne ku kuma ta yi abin ya samu wurin zama a zuciyanku to wallahi ban samu wani misali dangane da abin da ya faru da ni da ku ba sai dai abin da baban Yusuf take wallahi bakin ciki yasa na manta da sunan Yakub sai nace baban Yusuf ya faɗa fasabrun jamilun wallahi almusta'an ala ma tace wallahi annabi bai motsa ba ba wanda ya motsa a ɗakin take muka ga alaman wahayi na sauka masa ka san ayoyin sun sauka cikin tsananin hunturu ne hamatan irin wanda muke ciki yanzu ko na madina ma ya fi nan sanye ko ya sani duk wanda ya je madina ya san madina akwai sani ana tsananin hunturu su suka ga gumi ya yanko masa ana ganewa cewa wala kan ra'aitu a wata riwaya cikin kitabu badil wai ko ولقد رأيت ينزل عليه الوحي wa inna jabinahu la yatafassadu araqan goshin sa na zubar da eh yana zubar da mini zuba fi yawmil shadidil bard kirana da tsananin hunturu to kaga sai saki to ga zufa yana zuba masa Allah ya sani sai suka bari da ya watsake sai ya biya musu inna la jawabu bil ifki uswatun minkum la tasibu sharra lakum har zuwa ulaikum barawin ma yaqulu tace ni da ban dauka na isa qur'ani sauka kai na ba wallahi sha'ani na a zuciya na ya renu ya zama abin renawa a zuciya na matuka wai Allah ya magana kai wace ce ni da ba matar manzo Allah ba ta je ganin ba ta kai Allah ya magana akan ta ba saboda girman Allah na dauka da ina ta addu'a Allah ya nuna masa a mafarki Allah ya wanke na amma ba wai wahayi sai gashi ya zama wahayi mutla ila yamin kiyama za a yi ta biya shi a kiyamun dai za a yi ta darasu ana kwami in baka kawo daidai ma ka sha dori na wajen aran ma in baka biya da kyau ba har sai tilawan ta zauna ana gane duk wai wanki sai da aya goma sha wanki sai da aisha ta kaɗai ce alkur'ani aka yi wannan gata to ta su ta shekara hamsin da takwas sai na gaba ita ce sai da hafsa ko sai da hafsa bintu umar ibn khattab radiyallahu anhuma da ita da babanta ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam tallaka fa nazala jibril fa qala mun fade da aka auren ta jiya ko mun fada mana ba ita ce muka ce matar kunai sunnu huzafa ta sahabi ba wanda babanta umaru yaje wajen auren sai da ruqayya ba mun fada ba mijinta ya rasu mun faɗa ku? To, ƙanin sarasana ya taɓa sakanta a dalilin ne surtu tsalaƙi ta sauka da surtu tarihi. Ana gane wannan, Jibril ya sauko daga wajen Allah ce, Inna Allah tabaraka ta'ala ya amurka an tura jiya hafsata. Allah na mutum gasar lai kamar da wurin hafsatu. Fa inna hasawwa mutum kawwama mace ce mai yawan azumi mai yawan kiyamul layl. Wa fi khabarin kala a wani labari ma cewa rahmatan li Umar saboda jin kai ga Umar ibn Khattab hadisin ya zo cikin sahih Bukhari kitabul ilmi babu tanawud fi talabil ilmi babin da Bukhari ya daura kenan ba nan kawai ya rawaito shi ba ya kashi a kitabut tafsir wajen fasar su talaki da su tahrim ana gane wannan da wurare shine Umar ya ce kuntu ana wajarul li min al ansari natanawabu nuzula ala nabi sallallahu alaihi wasallam ni da wani makwabci na balansare muna karba-karba na sauka a wurin annabi mato kowanne ya karba ranar tan ɗinka tun daga sannan asuba za ka wuni a wajen annabi ko ya shiga gida ba za ka wuni da zai fito an jima ni kuma in tafi kasuwa inda in nemo abinci gobe kuma kai ka je kasuwa ni tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne tan ɗinsa iya je ba zai dage ya sai annabi ya ce sai da safen ku sai ya biya wa ɗayan duk abin da duk abin da Rasulullah sallallahu ya faɗa min alwahi wa ghairi hatta kana kayan manzo Allah sai ya faɗa rawanin da ya sa ran murmushi so nawa yayi ko hada fiska yayi da aka ce kaza ko kuma fiska bai hada ba kuma bai dariya ba dole sai ka hada duka wannan jama'a wannan ne ihtimamuhum bis sunna wato nuna damuwansu da sunna annabi da rawaito ta kamila ta kai ga haka بالتفصيل كما كذا يكدي ممكن أن تأتيك سوى كأني أرى يد رسولي كأني أرى كما ينزل تغني فسك أنه كما ينزل تغني هانسا to anan ne umar yace ran da aka ce tan din makoci na ne da yake yazo ta buga mun kofa da ƙarfi me ya fa nace har ja al-gasani tambayar da na fara masa don lokacin intelligence ya zo mana cewa sarkin gasana yana nuna shi yadda waki zai kawo mana abin. Ana ji? To, ina ganin sarkin gasana na nan zamu tsaya. Saboda lokaci ma ga lokacin sallah. Ko? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Fatima wa lokacin zakila da zan da lajin sa da san san. Alhamdulillah. Assalamu alaikum.